من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin littafin Allah mai girba alkur'ani a cikin tafsirinmu na watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wadda ta daidai da dubu biyu da ishirin da hudu a haihuwar annabi isa alaihi salam kuma yau shi ne karatunmu na biyar a wannan shekara a wannan wata insha Allah da fatan Allah shi mana muwafaqa ila ma yuhibbu wa yarda bi karamihi wa manne malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون
وسلطان ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون و- ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود Allahu akbar to Allah subhanahu wa ta'ala yana ta gaya mana a cikin wannan sura muna nan cikin suratul hud mun ji kisoshin manzanni daban-daban yanzu wannan mun zo kan kisar annabi Musa alaihi salam wanda ita ce kisa kamar ta wajen shida ko bakwai tun daga muka faro wannan sura mun ji duk gwagwarmayar da annab manzanni suka yi da makiya Allah masu karyata saƙon Allah subhanahu wata'ala to yanzu ma za a biyo baya da wani kangararren shi ma a ji yadda Allah ya yi da shi a ji makomashi Allah ya kiyaye mu Allah subhanahu wata'ala ya ce ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين حقيقة mun aiki annabi Musa alaihi salam bi ayatina da ayoyin wato hujjojinmu masu ƙarfi mu'jizozi kamar hannu kamar sanda wa sultanin mubin mun aike shi da ayoyin mu wa sultanin mubin da kuma hujja wadda take mabayyaniya ga gaskiya ya zo da ita ayoyin Allah ga kuma mu'jizozi ga sanda ga hannu ga sauransu yana cewa wa laqad atina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'ila irja'u mun ba annabi Musa alaihi salam mu'jizozi guda tara kowace tana zaman kanta ne amma manya manyan wanda aka fi faɗi so da su ne shugabanni shine sanda din nan da yake jefawa da zama macijiya da hannu da yake ɗagawa ya walƙiya kaman kamar walƙiya hadari ya jira da hasken hannun rana ma to su ne Allah subhanahu wata'ala ce mun aiki annabi Musa alaihi salam da ayoyinmu da kuma hujja wadda take mabayyaniya ina muka aike shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi ko da jama'ar fir'auna zuwa ga fir'auna da jama'ar shi manya-manyan su da ƙananan ƙananan su baki ɗaya amma abin mamaki maimakon fir'auna da mutanen shi su taru su bi annabi musa da ya zo da saƙon allah mutanen fir'auna fattabau amra fir'aun sai suka biye ma al'amarin fir'auna suka bar na allah suka bar al'amarin allah da ya halicce su yake ba su komai da komai suka biye ma umarnin fir'auna mai cewa shi ma abun bauta ne a'udhu billah alhali kuwa wa ma amru fir'auna bi rashidin al'amarin fir'auna ba shiryayyen al'amari bane karkataccen al'amari ne batacce ne wanda zai kai mai yin shi gidan wuta amma duk da haka suka kibin hanyar shirya wanda annabi Musa alaihi salam ya zo da ita suka biye ma al'amarin fir'auna wanda zai kai su wuta to tunda sun biye ma fir'auna ai inda fir'auna za a ci can su ma za su ko shine Allah subhanahu wataala ce ya qadumu qaumahu yawmal qiyamati shi fir'auna zai shugabanci mutanen shi ranar kiyama ya wuce gaba fa aura da humun nar ya gangara da su cikin wuta a'udhu billahi ai kaga biyayya ta yi muni ko eh ka bi wanda zai gangara da kai wuta ai biyayya ta yi muni kan biyayya ka bi wanda zai zai tafi da kai gidan rahama ya jona ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to biyayya ta yi kyau kenan amma aka ce kuma biyayya ka bi wanda zai gangara da kai gidan wuta kuma ya bi yayi muni Allah kiyaye mu Allah ya ce wa bi'sal wirdul mawrud الورد المورود wannan irin gangarawa wanda fir'auna zai gangara da shi da mutanen shi wa bi'sa wannan gangarawa ta yi muni ta yi muni ba gangarawa ce irin mai kyau ba aka ce wurudi a larabci aka ce yarid ko warada ana nufin ya gangara bakin ruwa zai sha ruwa ko zai ɗebo ruwa ko zai amfani da ruwa to amma sai ya zama wannan gangarawa a ba gurin ruwa za a gangara ba za a gangara jahannam cikin wuta ne ai kaga abun ya munana yawa maimakon a ce warurudi kamar yadda annabi Musa can a cikin kirsa shi Allah da tawalan ma warada ma a Madiyana yayin da ya gangara wajen ruwan da ke garin Madiyana kaga gangara wajen ruwa shine wurudi to amma sai ya zama wannan za a gangara wuta ne to Allah ke shi yasa Allah ce wa bisa wannan gangarawa wanda Fir'auna za su gangara shi da mutanen shi yana gaba suna biye wa bisa wannan gangarawa ta yi muni Allah kiyaye mu na'am وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة وبئس الرفد بئس الرفد المرفود نعم وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ثم Allah subhanahu wata'ala ya ce wa utbi'u an an bi an bi masu da la'anatan nisantawa daga rahama la'ana ta Allah fi hazihi tun a nan duniya tun a nan duniya Allah ya bi su da inuwa la'ana ma'anar la'ana nisantawa daga rahama Allah ya bi su da ita tun daga duniya wa yawmal qiyama da kuma ranar kiyama saboda haka a duniya ba su tare da rahama a lahira ba ba su tare da ita Allah ya kiyaye mu saboda me saboda sun bi matacce mai fada da Allah mai jayayya da Allah wa wujubi biya dina ta gobar kiyama bi'isar rifdu al-marfud wannan taimako wanda za a taimaka wa mutanen fir'auna da shi a basu wa bi sa ya munana eh wa utubi in aka ce an an baka wani abu kuma a bi maka da wani abu na alheri ai abin dadi ne ko to wannan an ba su gangarawa wuta kuma an biyo bayan su da la'ana bi'isar rifdul marfud wannan kyauta da za a taimaka wa mutanen fir'auna da ita da shi da jama'a shi wa bi'isa wannan kyauta ta muna da ba kyauta ce mai daɗi ba kyauta ce ta la'ana ta nisantawa daga rahama bayan kuma gangarawa cikin wuta Allah ya kiyaye mu na'am ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد الله أكبر الله سبحانه وتعالى يا رسول الله zalika wannan duk bayanai da muke baka na manzanni daban-daban min an qura daga labarai ne na alkaryu daban-daban na kusuhu alaika muke bayyana su gare ka muna karanta maka annabi nuhu ga yadda aka yi ga yadda aka yi da alkaryar shi annabi ludu ga yadda aka yi ga yadda aka yi annabi hudu ga yadda aka yi ga yadda aka yi annabi salihu ga yadda aka yi annabi duk muna karanta maka su ne don ya zama wa'azi ga al'ummarka sai kuma ka samu natsuwa cewa duk abin da wani kafiri zai maka to ba kanka faro ba manzannin da suka gabace ka an musu irin wannan sun yi haƙuri kai ma haƙuri za ka yi min ha daga cikin waɗannan alƙaryu waɗanda muka hallakar akwai waɗanda suke ka'imun suna nan har yanzu a duniya kana iya zuwa ka gansu kamar yanzu misra inda annabi musa alaihi salamu ya fafata da fir'auna ai misra ne ko ai tana nan kana iya zuwa ka ga misra kana iya zuwa ka ga koramar da aka dilmiyar da fir'auna tana ma iya zuwa kaga haggawa fir'auna duk mun gani tana nan aje guraren da aka yi duk fir'auna annabi Musa ya gogora maya da fir'auna duk kaga alƙaryar tana nan guraren suna nan shine Allah ya min ha qa'imun irin su ƙaryar lutun da annabi sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma hiya min zalimin bi ba'id ana iya zuwa a gai guraren irin su wajen mutanen annabi annabi salihu masu saka duwatsu duk ana iya zuwa a gani akwai alamomin da za a gani a guraren min haka ai muke wa hasid daga cikin alƙarin nan da muka halaka akwai wanda suke girbabu ba komai ba abin da za ka je ka gani yanzu sai dai in ma ka je gurin sai dai fili ba wata alama kamar gona ce an yi amfanin gona an kwashe an tattara yayin an kone me za ka gani babu to cikin alƙarin nan da muka halakar wanda muka tura ma manzanni suka ƙaryata muka halakar da su akwai wanda alƙarin suna nan har yanzu guraren tarihi suna nan har yanzu wasidin akwai kuma wanda suke girbabbu ba abin da zaka gani a gurin sai dai tarihi kawai sai fili na'am wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب
to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to duk waɗannan alƙalau ya rasulullahi da kaji muna baka labari mun halla a dan ja ta gaba a dan ja ta gaba mun hallakar da waɗancan mun hallakar da waɗancan ga abin da zai suka yi wa ma zalamnahu Allah subhanahu wa ta'ala ce ba mu zalunce su ba ba wanda Allah ya zalunta duk wanda Allah ya hallaka ba wanda Allah ya zalunta kowa aiki shi ne ya haifan mai da abin da ya same shi Allah ya nuna musu hanyar tsira ya nuna musu hanyar tsira ya aiko manzo an musu bayani amma sun ki saboda haka kangarar su ta kai su inda suka kai su Allah ce wa ma zalamna ya rasulullah duk waɗannan alƙarfi da muka baka labari da qa'imun din da hasidun din wa ma zalamna ba mu zalunce su ba ya rasulullah walakin zalamu anfusahum amma sun suka zalunci kawunan su da yin shirka da rikon wasu abubuwa na banza wanda ba Allah ba su ce su ma abun bauta ne amma da suka da suka kangare ma Allah فما أغنى عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله waɗannan gumakan nasu da suka kasance suna bauta mawa wanda ba Allah ba kuma aka da ɗanu min shay'in ba su amfana musu komai ba lamma za a amru rabbika yayin da azaba ubangijinka ta zo eh lokacin sun ce sun rike wasu gumaka sun ce su suke bauta mawa ba za su kaɗe ta Allah su bauta mai ba to lokacin da azaba ta zo waɗannan gumakan da suke bauta mawa ba su iya amfana musu komai ba to gunki me zai shi ma me yema kai wanda in ka aje shi nan in gobara ta taso babba babba babba in baka dauke shi ba sai dai ya kone shi yasa shi yasa dai ake ce makabirci bata bata ko to in ba bata ba ka dawo abu ka sassaka da hannunka kuma ka aje kuma ka dawo kai mai gogo wai kana bauta mai wai shine abun bautarka in ba dai bata din da shirme ba to ai shi abin da ka sassaka in ma da abin bauta ne ai hace ya bauta ma tun da kai ka sassaka shi ko da kai ka ma shi shi ai tun da kai ka sassaka shi ko bai iya sassaka kai shi bai iya sassaka wani duk abin da zai taso mai bai iya kare kanshi sai dai in kai ka zo ka kare shi to ashe kaga kai ka sassaka shi kai ke mai a hidima kai ke kare shi in wani abu zai samai in wani abu kake so kai ya amfane shi kai za ka yi mai kenan waye ka in ma da a ce wani na bauta ma wani saboda ya mai wani abu da ai ya kamata a ce shi wannan gunki shi zai bauta ma tunda kai kai shi to amma wai kai kai shi kuma yaka dawo kana mai hidima ga wanda ya yi ka ba ka ya yi ka yake baka ruwa ya baka iska ya baka lahiya ya raya ka ya baka abinci ya baka sha dubu ma ta arziki amma ka ce wai ba ruwanka da shi wai wannan abin da ka sassaka na banza wai shi ne abin bauta wannan gigi cewa da timo cewa ai ta yi yawa ko to amma kuma mutum ba laifin shi ba in Allah ya juya kwakwalwar mutum shi kenan amma su yi na rahuzu a amalihi fara'ahu hasanan wanda Allah ya jirkita kwakwalwar shi sai ya ga cewa a to ai shi wannan abin da ya sassaƙa nan shi ne daidai ya manta da wanda ya halicce shi yana ganin kamar ba komai ba ne da an birkita kwakwalwa shi kenan ah to ba ga makowa ba yanzu kana lahi alau ba a birkita kwakwalwa ka ba kai makowa ba ai kasan gabas gabas ce yamma yamma ce ko to amma da ka shiga wani gari an birkita kwakwalwar ka inda mutane ke sallah a ce nan ne gabas sai dai ka yadda kawai ka bi dan ka ka san dai ba za a yi ma ƙarya ba amma kai a tunanin ka za ka yi ta ganin nan ko arewa ne ko yamma ne ko ba haka ba ai haka makowa take to haka shi ma kafirci makowa ne in mutum ya yi makowa abin da yake na banza sai ka ga shine mai amfani mai amfani kuma ka ga baka yarda da shi ba Allah ya kiyaye mu sai yasa ake ta makafirci dalala bata dimuwa gigi cewa to Allah subhanahu wataala ce lokacin da azaban mu ta zo fa ma agaran anhum alihatum alihatum allati yad'una min dunillahi min shay'in gumakan da suke bauta ma wanda ba Allah ba ba su iya amfana musu komai ba lamma ja'a amru rabbik yayin da azaban ubangijin ka ta zo kuma wa ma zaduhum ghayra tadbiyin ba ba su kara musu komai ba ma in ba tadewa da hallaka da asara ba tun da gashi kana ganin abu bai ma bai iya ma amfanin komai kai kuma da da shi ka dogara ka san ba asarar abin da ka dogara da shi kuma san da kake da bukatar shi kuma ya zama bai da amfani ai tabewa ta yi yawa ko to ba su kara musu komai ba kuma kansu sai tabewa da asara Allah ya kiyaye mu na'am وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد الله أكبر الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة to yadda ka ji dinnan ba yadda ka ji Allah ya damki mutanen annabi Nuhu yadda ka ji Allah ya damki mutanen annabi annabi annabi Hudu yadda aka damki mutanen annabi Salihu yadda aka damki mutanen annabi Lutu yadda aka damki mutanen annabi Shu'aibu da waɗannan azaba wa kadhalika akhadhu rabbika to haka nan fa damkar ubangijinka take idza akhadha alqura in Allah ya damki wata alqarya ko ya damƙi wasu alƙari wahiyar zalima suna masu zalunta kawunansu an musu wa'azi an musu wa'azi sun karyata manzanni sun karyata ayoyin Allah to idan Allah ya damƙi wannan alƙarya ko wace ce to haka fa damƙa Allah take ba ta da kyau ba kyau in Allah ya damƙa ta azaba to ba kyau inna akazahu damkar ubangiji Allah na azaba alimun mai raɗaɗi ne shadidun mai tsanani ba sauki cikin damkar azaba Allah Allah ya kiyaye mu da azaba dubi yadda aka tamki adawa mana duk ƙarfin su da suke aka sa iska ta rika wajen jiga su kamar karmami dubi dubi mutanen shi annabi shu'aibu da salihu mana tsawa kawai aka daka musu dubi yadda aka yi mu mutanen annabi nuhu aka dilmiyar da su a ruwa dubi yadda aka yi mutanen fir'auna shi ma fir'aunan da mutane shi aka dilmiyar da su a ruwa ai haka damkar ubangi wa kazalika akhadha rabbika ai haka damkar ubangijinka take da azaba ba ta da kyau inna akhadahu alimun shadidun Allah ya kiyaye mu da ita inna fi zalika la'aya inna fi zalika la'ayatan liman khafa azabara azabara akhira zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhur وما نوكره إلا لعجل معلول الله أكبر الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية حقيقة أتكين ودنا أبوات استقدانا نحلك كافرا دبن دبن da tseratar da manzannin nan daban-daban da wanda suka yi imani da su la'ayatan lallai akwai abun lura akwai abun lura wanda zai sa mutum ya zaye tunani shi kan shi ya samu wa'azi ya samu wata fahimta ta ya kamata ya tsaya ya kaɗaita Allah ya bauta mai ya samu shiri da Allah to amma fa ayar tana zama wa aya ne liman khaba azabal akhirah ga wanda yake jin tsoron azabal lahira la ajal liman khaba azabal akhirah ko akwai aya ciki amma ba ga kowa ba sai ga wanda yake jin tsoron azabal lahira wanda kan bai damu da azabar lahira ba bai ma yadda da Allah ba dan ka faɗi mai an halakar da adawa an halakar da zamudawa ba ji yake kamar tatsuniya kake ba amma mai hankali mai wanda ya san Allah yake da imani yake jin tsoron azabar lahira to cikin waɗannan kissoshi da aka bada na annabawa dinnan akwai abun lura gare shi zalika yawmun majmu'ul lahun nas ranar kiyama wannan wunin wani wuni ne majmu'un lahun nas wanda za a tattara mutane baki ɗaya a wannan ranar baki ɗaya za a tattara mutane ba za a rage kowa ba duk wanda Allah ya halitta ya rayu a duniya to yana nan a wannan gurin a nan mutum ne aljani ne mala'ika ne to yana nan gurin ba wanda babu ba za a rage ko mutum ɗaya ba Okay, Allah, okay. Tanda ba, Allah. zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan rana ta kiyama wuni ne wanda za a tattara dukkan mutane baki daya in kaga mutum ba shi a ranar kiyama a wannan rana kaga baka ba shi a gurin to dama ba a halice shi ba amma in dai an halice shi ya rayu to akwai ranar kiyama zai zo in mala'ika ne in dai an halice shi to yana nan gurin in aljani ne in dai an halice yana nan a wannan rana ba abin da babu kowa na nan za a tsaya gaban rabbul izza سبحانه وتعالى وذلك يوم مشهود wannan rana ta kiyama ita wani wuni ne wanda yake mashahudin abin halarta kowa sai ya halarce shi ba wanda za a ce ai yau an zo tashin kiyama amma yana da uzuri shi bai zo ba babu wannan ko ya yi tahiya bai zo ba to ina za shi nan ne gurin zuwan dama dole kowa yana ne yau majmu'un lahun na wa zalika yawan mashhud rana ce abin halarta kowa zai halarci wannan rana ba wanda zai zama baya nan a wannan rana to Allah ya sa mu je da imani mu samu tsira alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa ma nu'akhiruhu aje da sauran aya ɗaya ko ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud amma Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan rana ta kiyama ba muna jinkirtar da ita don wani abu ba ne hakka bere suna cewa mata hazar wa'adu mata hazar wa'adu yaushe za a yi tashin kiyama yaushe za a yi tashin kiyama a'a ba muna jinkirtar da ita don wani abu ne illa li ajalin ma'adudu sai saboda wani ajali abin kirgawa ididdigaggen ajali Allah ya ajiye mara ranar lokacin zuwanta kuma Allah ba zai kawo ta ba ranar ta zo kafircin kafirai da kangaran masu kangara ba zai sa Allah ya ce kai kafiran nan dai kafircin nan na duniya yayi yawa da sai baɗi za a yi tashi kiyaman nan bari dai a yi ta yau a ba za a yi ba kamar yadda da za a zama duk mutanen kirki a ta ibada a ta nagarta Allah ba zai ce kai tunda duk mutanen duniyar nan zama mutanen kirki bari a daga ranar kiyaman nan a ƙara da ita gaba ba a'a Allah ya ajiye ta ya kididdige lokaci da lokacin yayi kawai ba jira la yastakiluna sa'atan wa la yastakdimun to zalika yawm majmu'un wa zalika wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud ba ba mu jinkir ba mu jinkirtar da wannan rana ba ake ganin kamar ta ki zuwa har kafirai marasa imani suna tambaya yaushe ne yaushe ne sai dan akwai wani ajali ididdigagge wanda muka aje sai in ya zo ne abin zai zo shi ko Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah la yasta'jilu bistijali ahadin Allah bai yin garaje saboda garajen wani bai gaugawa saboda gaugawa wani ita abin da kaga Allah zai yi to haka ya shirya abin shi in wani abu kake so kai ta addu'a kai ta addu'a kai yanzu kake so to in Allah ya ajiye mu abin lokaci yau natin addu'an ka ba zai sa Allah ya ce to da dai sai bada za a yi abin amma ba za a yi shi yau a'a ba za a yi duk abin da za ka yi sai lokacin da Allah ya ce yayi zai yi haka kuma in kuma ya kawo abin kai kuma baka isa ka matsar da shi ba wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud Allah kai mu da imani na'am yawma yati la takallamu nafsun illa bi idnihi فمنهم شقي وسعيد الله أكبر يوم يأتي حكم يوم يأتي a riwayan da ba jaɗin ranar da wannan wunin da wannan ranar kiyama za ta zo idan wannan ranar ta zo la takallamu nafsun illa bi ba wata rai da za ta iya yin magana sai da izinin Allah ba wanda ya isa ya magana sai da izinin Allah a ranar kiyama ba wanda ya isa ya magana sai da izinin Allah domin idan an tara na farko da na ƙarshe duka an tashi an tsaya gaban zatin Allah shiru haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rana za ta yi ƙasa ƙasa ita ma ta zo kusa da kawunan mutane saboda haka zufa za ta yawa wani zufan shi za ta kama shi har iya wuya wani har iya ma hanci wani iya kwauri wani iya gurin alwala wani iya kwamfaso zufa ce iya aikin ka iya zufarka ta wani ba ta shafa wani ga tsananin zafi kuma Allah ya burin da kowa ba wanda ya isa ce komai sai Allah ya ba da dama a yi magana duk da yake duk wannan azaba duk wannan zahin da za a sha akwai wasu bayan Allah wanda suna can BIP a aji akwai wanda ba za su sha wannan rana ba Allah ya sa muna cikin su akwai wanda suna ta karkashin inuwa al'arshi wanda su wannan rana ba su cikin ta yayin da wani gumi ya kama shi har baka wani har hanci wani ya ma shanye shi duka amma wannan can cikin inuwa bai ma san ana ranar ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mutane da yawa waɗanda Allah zai lullube su a cikin inuwa al'ashi ranar da ba wata inuwa in ba ita ba akwai hadisi wanda annabi ya faɗi mutum bakwai baki ɗaya wanda kuma dukkan waɗannan abubuwa guda bakwai wanda Allah zai sa mutum inuwa al'arshi ba zai sha ranar kiyama ba ayyuka ne masu mahimmanci na da'a ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara faɗin shugaba mai adalci amirun adilun aka samu shugaba mai adalci ko a mai kake shugabanci ka zama mai adalci ba zalunci ba son zuciya ba son kai akwai shabun na shafi ibadillah matashi ya taso cikin bautar Allah da tsoron Allah tun yana yaro har ya girma ba ga bai taba wani ayyuka na banza ba har ya miƙe da aikin alhairi ya rayu cikin musulunci ya koma ga Allah bai canza ba ka gani akwai mutumin da mutanen da suka yi soyayya dan Allah ba don wani abu na duniya ba akwai mutumin da wata mata ta kira shi wata mata ce isassa kyakkyawa wadda irin wadda kowa na so ta neme shi ta aikin ya aikin banza da ita a gurin da ba wanda zai gani sai Allah kadai amma tsoron Allah ya hana shi yace bayyi akwai mutumin da ya kaɗai ta shi kaɗai ya tuna Allah tsoron Allah ya sa ya yi kuka na faɗi guda biyar ko to guda bakwai ne da mutumin da zuce shi kullum tana rataye da masallaci in aka yi azab ko yana ofis ko yana shago ko yana gona yana nan yana kasa kunne a yi kiran sallah ya dawo masallaci ya dawo masallaci shi ma yana daga cikin wanda zai zauna inuwa al'arshi na faɗi shi da ko wani ya tuno min na bakwai eh wani ne na bakwai a tuno min na bakwai أمير عادل شاب نشأ في عبادة الله رجلان تحابا في الله رجل دعته ذات امرأة دعته امرأة ذات منصب وجمال da kuma wanda shi ne rajulan ta habba billahi na faɗi wannan rajulun mu'allaqu qalbu mu'allaqu bil masajid bil masajid ko sai kuma man tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu mutumin da yake bada sadaka amma kuma a ɓoye na iya ƙoƙari ya yi ta a ɓoye ba wanda ya san ma yana yi sai Allah sai wanda ya ba ƙila ma wanda ya ba sadakan ma bai san shi ya bashi ba to waɗannan ayyuka guda bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutane bakwai Allah zai lullube cikin inuwa al'arfi ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwa kaga wannan rana da za a sha ta ranar kiyama su ba su ciki ko to Allah ya sa muna ciki to dukkan shi dai sinadarin shine jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah ka zama mai nesa da inda saban Allah yake to insha Allah duk wata wahala da za a fari ta lahira baka cikin ta to za a zauna a sha rana har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar za ta zo kan matso da ta za ta matso kusa da kan mutane gwargwadon mil gwargwadon mil mai ruwaya ya ce to ban sani ba ko mil ake nihi irin na tahiya a ce daga nan zuwa guri kaza mil kaza rana za ta zo bai mil ɗaya tsakaninta da kan mutane ba ko ko an annabi yana nihi mil irin na masanyin kwalli a larabci mil dan masanyin nan na kulle na kwal na tozali sunan shi mil to ko ma annabi yana nihin tsakaninta da kan mutane bai wuce kamar tsinken sa kwalli ba to ko da da mil ɗaya ne irin da tahiya ai rana ta zo kusa kusa ku dubi yanzu dubi tsakaninmu da ita ba amma an dan jima na aka ce ka je ka awa ɗaya a rana ya ka gani to Allah ya kiyaye to rannan ba mai iya magana sai mutum ɗaya ne zai iya zuwa ya ma Allah ya ma Allah magana subhanahu wata'ala shi ma in lokaci yayi za a sha wahala a sha wahala a ce to yanzu haka za a yi ta zama ba wani abun nan bayan Allah suna so Allah ma ya hukuncin a san ma ina ma aka dosa dan wutan ya tayi wutan dan aljanna ya tayi aljanna ya za a yi sai a ce to a yi a shawara a ce to a tafi wajen annabi adamu ai shine duk uban mutane baki daya a je ya ya nemo alfarma wajen Allah a zo a yi abin da za a yi kowa ya san matsayin shi a je gun adamu ya ce kai ina ai ba me ya fito da ku daga aljanna in ba kuskuren baban naku adamu ba ai yau wannan aikin ba zan iya ba ni ma ta kaina nake yau sai a tahoto ina za a sai wajen annabi nuhu adamu na biyu annabi nuhu kaji kaji ga halin da ake ciki aro mu alfarma wajen Allah ai abin da za a yi kowa ya san makomai shi annabi nuhu ya ce ina ai ni ma yau ta kaina nake a sai wajen annabi musa alaihi salam annabi musa ya ce ina ai shi ma yau ta kan shi a sai wurin annabi isa alaihi salam shine ruhullah annabi isa ya ce ina ai shi ma ta kan shi yake yau to annabi isa shi zai zai ce ku daina wasu biye biye kawai ku tafi wajen mai kayan duk ku kyala kowa ku tafi wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da dai a dunguma a tafi wajen annabi ya rasulullahi ga halin da ake ciki rana zahi yawa ga shi cunkoso ga shi ba a neman mana alhurma wajen ubangiji a yi abin da za a yi kowa ya san matsayin shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba zai kawo wata matsala ba sai ce ana laha ana laha ana laha dama ni ke da wannan matsayin ni ke da wannan matsayin dama wannan matsayin nawa ne ba na kowa ba ne shi Allah ya ce zai ba asa an yaba saka rabbuka makaman mahmuda Allah ya ce zai ta ubangiji zai ta da kai wani matsayi abin yabo kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ishara yana cewa idan aka gama kiran sallah ai addu'a a roƙon mai wasila da fadila ko ati muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atahu ko yace to wannan wasila wani matsayi ne guda ɗaya da Allah ya aje ma wani bawa naki yace to ina kaunar in zama ni ne to in aka ce Allah zai ma wani bawa nashi guda ɗaya wani abu wanda ba zai ma kowa ba ai ba kai ba sai an tambaye ba sai ka tambaya ba annabi ce ina kaunan ni ne to ai ma'ana shi din ne ake nan to nan zai ce ana laha ana laha to shine zai tahi ya tinkari shi kadai ne zai je tinkari Allah subhanahu wataala annabi ya ce zai ma Allah kirari da wani irin kirarin da shi ma bai san abin da zai faɗi ba heran nan ne za a yi mai ilhamar abin da zai faɗi na kirari shi wannan kirarin ba a taɓa yi wani abin halitta bai taɓa yi ma Allah kirari da irin wannan kirarin ba shi ma annabi rannan ne za a yi mai ilhamar kirarin yi ma Allah idan ya kirara Allah ya kirara Allah ya girmama Allah Allah zai ce ya karshe sai ya faɗi sai sujada Allah ya ce ya masoyi na tashi yau ba ranar sujada ba ce me kake so a baka ceci wanda kake so a baka roƙi me kake so sal tuza roƙi abin da kake so a baka wasu ba tu shaffa ceci wanda kake so a cece a baka annabi zai ce ya ubangiji al'umma ga al'umma to daga nan ne za a samu bakin zara a zo ma a sa sikelin ma a yi awon ma waye dan mutum waye dan aljannan ma a gane sannan annabawa kowa zai gane ina ma aka ina ma al'amarin ya nufa sai mutum ɗaya ya yi to amma ranar kiyama akwai ban tsoro shi ne Allah subhanahu wataala ce yau mai yati wunin da wannan kiyama za ta zo la ta kallamu nafsun ba wani rai da za ta yi magana illa bi izini sai da izinin Allah fa minhu shaqiyyun wa sa'idun daga cikin mutane akwai mara arziki dan wuta wa sa'idun akwai mai arziki dan aljanna mutane biyu ne kawai a filin kiyama daga dan wuta sai dan aljanna Allah ka sa muna cikin aljanna na'am فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد الله أكبر to Allah subhanahu wata'ala ya ce fa'amma da zai shaku ko kuma shuku a wata kira'a waɗanda suka zama matsiyata ɗan wuta fafin nari su wannan ranar kiyama ƙarshe za su kasance cikin wuta ne in su shiga cikin wuta lahun fiya zafirun suna da ruri da ƙara da ƙara ji a cikin wuta wa shahikun da kuma shasheka irin ta kukan jaki ba irin kukan da ba za su yi ba su yi ruri su yi ihu su yi kuka su dawo suna shisheka kamar kukan jaki kasan jaki ne in yi ihu ya ihu kuma da zo na din nan ko to duk yan wutan sai sun yi irin wannan kukan Allah ya kiyaye kuma in suka shiga wutan nan khalidi na biya za su zama su dawoma a cikin ta har abada ma da mata samawatul arun matukar sama da ƙasa suna nan to wannan magana ce da yake alkur'anin da larabci ya sauka to duk irin irin yanayin maganar da larabawa ke yi to irin ta ne alkur'ani yake yi larabawa idan za su yi magana in ana nufin a ce abu ba zai kare ba har abada sai a ce ma da mata samawatu wal ard matukar sama da ƙasa na nan ba za a daina ba to shine alkur'ani yayi magana da irin abun nan wai ma'ana abun ba zai kare ba har abada amma ana nufin saman duniya ne da ƙasan duniya ai karewa za su yi ko sai dai ana nufin saman lahira ne da ƙasar lahira tunda za a yau mutu baddalar arzu ne gairar arzu wasu samawa wa barazu lillahi alwahid qara wannan saman da wannan ƙasar in an jira ne kiyama duk za a canza su ne duk a fito a tsaya gaban Allah subhanahu wataala saman ba ita bace ƙasar ma ba ita bace don an ce ma da mata samatul arzu a zahiri shi to kenan saman lahira da ƙasar lahira ba wannan ta duniya ba abu ba a kawai ma magana ce ta larabawa inda suna ne a faɗi abin da ba zai yanke ba ya ce ma da mata samawatu wal ard kowane yare suna da irin istilahin abin nan ɗinsu ko yawwa kaman kaman bahaushe ne a wata magana ce a ai wannan ba za a yi shi ba hirar da jaki ya kaho ko me yake ne ai ma'ana ba ranar da za a yi abin kenan to ma to kamar misali ma da mata samadar ba ba su fita ba ranar da za su fita daga wuta sai ranar da jaki ya kawo jaki zai kawo ne ba zai kawo to ma da mata samadar arzu illa ma sha a rabbu sai dai abinda ubangijinka ya so sai abinda ubangijinka ya so to menene ake nufi da sai abinda ubangijinka ya so sai malamai suka ce to tayu ayan an ce za a shiga wuta shiga wutan nan ba kafirai ne kadai za su shiga ba akwai musulmi masu imani wanda za su raka kafirai cikin wuta to su wanda suka raka sun ai zuba da wama za su yi ba za su fito shine illa ma sha rabbuka sai abinda ubangijin gidin ka yaso wanda suke masu imani ne amma laihin su ya kai su cikin wuta to su wannan za su fito daga wutar ta hanyar samun ceton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi zai yi ceto zai yi ceto har sai ya zama na ba a cikin wuta ba wani sauran wani wanda yana da imani ko misalin kwayar zarra in dai akwai imanin to zai zauna a wuta gwargwadon laifin shi amma karshe annabi zai ceto shi zai fito daga wuta zai dawo aljanna to kaga irin wannan su ba dawama za su yi ba amma za a kona su gwargwadon laifin su shi yasa ake cewa ka in kai musulmi ne mai imani to ka tsaya inda kake cikin imanin ka kada ka rika miyagun aiki irin na kafirai idan ka rika raka kafirai wajen mugun aikin su to in kai tsin da tsautsai ba za ka raka su har cikin wuta sai dai kai za ka baro su wata ran amma dai akwai wahala in kana raka kafirai a yi a shagiya kana raka su a yi zina kana raka su a yi liwaɗi kana raka su kina raka su a yi matigo kana raka su a yi ƙarya kana raka su a yi zalunci to za ka raka su har cikin wuta sai dai kai kuma tun da kana da imani to akwai ranar da za ka baro su ka hito to ai rakiya ce ba a so ko ko a ko mai sanya wannan rakiya to ka gani to wanda ko bai san rakiya to kai kai ya biye musu wajen saba ma Allah su dama layin su ne shi kafiri dama ya saba ma Allah a cikin dama shi cikin masai yake wanda ke cikin masai ka ce mai kai ya taba kazansa dama ai ciki yake shi to kai da kake da ka wanke jikin ka tsabtsab ka sa farar rigar ka kai ne ake cewa da an ga dan wani abu ce kai kar ka zauna nan akwai ga za ka kwashi baki ko to kai musulmi kenan mai imani duk wani aiki na sabo ya ce ni nesa nesa nesa kar ka bata jikinka shi ko kafiri dama dumu dumu ne ai to in kana biye mai kai ma din rigar ka ta yi dumu dumu din to ka kashin ta sai ka raka shi inda za shi Allah ya kiyaye to in kafirai suka shiga wuta za su masu dawwama a cikin ta har abada illa ma sha rabbuk sai dai abinda ubangijin ka ya so in akwai masu imani wanda laifin su ne ya kai su wuta ba za su dawwama ba to su akwai ranar da za su fito in an musu azaba gwargwadon laifin su Allah ya kiyaye na'am amma ne eh إن ربك فعال لما يريد لله حقيقة أبنجزن كشي ما أيكة أبن دي يكي نفيني دي أبن دي الله يكي نفي شي يكي أيكة تاوى to ya yi nufin wanda ya zama mara imani ya shiga wuta to zai dawo har abada wanda yake kuma mai imani laifi shi ya kai shi zai hito wata rana نعم وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهول الله أكبر الله سبحانه وتعالى وأما الذين صعدوا ko kuma wa'amman ladina su'idu duk za a gani a kira'an duk kowace mai kyau ce wa'amman ladina su'idu amma waɗanda aka aka mai da su masu arziki suka zama yan aljanna ko kuma sa'idu wanda suka yi arziki suka zama yan aljanna waɗannan su fa fil jannati za su zama za su kasance ƙarshen su cikin aljanna ne khalidina fiya suna masu dawoma cikin aljanna ma da matin samawati ar matukan sama da ƙasa ma'ana za su ta zama ba fita har abada illa ma sha rabbuk sai dai abinda ubangijin ka ya so to su kan yan aljanna abinda Allah zai so musu sai dai ta ƙara musu ni'ima ya ta ƙara musu ni'ima sai ta jin daɗi in mutum ya shige aljanna ba shi ba ganin abinda zai bata mai rai har abada sai ma kawai ɗan aljanna kuna cikin shagalin ku kuna cikin jin daɗin ku sai Allah ya muku sai Allah ya muku wani tajalli mai daɗi ku ga Allah ɗin kuru-kuru sai ku ji kun ma manta da daɗin aljanna ganin ganin zatin Allah ya fi aljanna daɗi sai ku manta ma da daɗin aljanna ɗin sai Allah ya ce ya ku yan aljanna labbaika rabbana wa sa'adaika wal khairu bi yadika sai Allah ya ce hal raditun kun yadda da abin da ne muku sai ya Allah ce ah ya ubangiji wa malana la narda wa kad ataitana malan tudi ahadan min khalqi ya ubangiji ya ba za mu yadda ba ka ba mu abin da baka ba wani daga cikin halittar ka ba sai Allah ya ce to ah ala udikum abdullah min zalik ba ku so ba ku abin da yafi wannan yan aljanna ya ce ah ya ubangiji ayu shay'in afdal min zalik haba ya ubangiji wannan garaba ni'ima da muke ciki me kuma zai a bamu wanda yafi wannan sai Allah ya ce ku ba ku sani ba akwai ina da abin da yafi wannan dadi uhillu alaikum ridwani fala astadu alaikum abadan shine in saukan muku da yadda ta in ce na yadda da ku har abada ba zan yi fushi da ku ba tsakanina da ku sai farin ciki da murna to yadda in ce na yadda da ku ta fi aljannar daɗi sai in ba yadda wata rakila a ce to ku fita ko ba haka ba zama akwai yadda shi kenan ha abada kenan to su yan aljanna kenan to Allah ya azurta mu ma da wata tawadu ar illa ma sha rabbu ata'an ghayra majuz su yan aljanna bai wanda Allah zai ba su wata irin baiwa ce ghayra majuzin ba mai yankewa ba har abada in ka gani ima yau to an jima wadda ta fita za ka gani gobe wadda ta fita an jima za ka gani kullum cikin ta ake duk wani abu da kake ji mai na wahala to ko sunan shi babu a aljanna ba ita wahala ba ko sunan ta babu a aljanna sai jin daɗi da ni'imar Allah Allah ka azurta mu to shi fa wannan yanzu wutan nan da aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana fa Allah ya yi ya gama tunda Allah ya halitta ya ware ya ce ha'ula'i fil jannati wala ubali wa ha'ula'i fil nar wala ubali da Allah ya gama halitta shi tunda kayan shi ne ya ware kai ya ce waɗannan nayi su zan sa su aljanna waɗannan kuma wuta zan kai su ba kuma wanda ya sai ce ma Allah dan me me yasa zaka kai waɗannan wuta me yasa zaka kai waɗannan aljanna ko akwai kayan shi ne ba zalunci wai shi yana cewa kamar kai ne ka kiwata kajinka da kwale sai sallah ta yi sai ka ce ko ko raguna sai ka ce a hito da ragunan nan a hito da kajin nan mu gani sai ka zo ka dubi kajin nan ka ce wannan a nan da ita wannan da nan da wannan wannan za a je a yanka su wannan kuma ku je a zuba musu abinci su ci gaba da abin wannan ragon wannan ragon a je a yanka su wannan kuma ku je a ci gaba da zuba musu abinci akwai wanda zai zo ya ce dan me kace a yanka wannan dan me kace a kyala wannan a zuba mai abinci saboda me haka ne to shi Allah komai nashi ne ya riga ya yi yan aljanna ya gama ya yi yan wuta ya gama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tun mutum na cikin uwashi duk wanda za a haifa yana yin arba'in uku a cikin uwashi kwana ɗari da ishirin kenan ko rannan za a busa mai rai rannan za a rubuta ajalin shi shekara nawa zai da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa rannan za a rubuta arzikin da zai ci ko kwaye gero ce zai ci ko makwarar ruwa ce rannan sai an rubuta ta in ba a rubuta ta ba ba zai sha ta ba a duniya to kuma rannan za a rubuta shi dan wuta ne ko dan aljanna ne to daga in an rubuta mutum dan aljanna ne duk juyin da za a yi sai ya tafi aljanna in an rubuta dan wuta ne duk juyin da za a yi kuma sai ya tafi wuta Allah ya kiyaye to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan sai sahabbai suka ce ya rasulullahi in haka ne fa fi amal tunda Allah ya ya gama dan me muke ta wahala aiki annabi ya ce in in imalu wa kullum muyassarun lima khuliqa lahu ku dai ku ta yin aiki Allah ya ce ayi kaza ku yi Allah ya ce a bakara ku bari kowa abinda Allah ya sauƙaƙe mai abinda aka halicce shi da shi shi zai ta sauƙi gare shi abin in an halitta ka dan aikin aljanna za ka ga cewa aikin aljanna ko mun wahalar shi kai shi kake ganin sauki kun kuma an halitta ka dan wuta sai ka ga aikin aljanna ne da Allah mai sauki ga wancan kuma azaba za a sha na wuta ne amma kuma kai ko mun wahalar shi kai shi kake shi ya hiye maka sauki saboda haka Allah ya yi mutane kuma ya aje abin shi cikin sirri wani zai gama rayuwar shi da da banna karshe ya zama mutumin kirki ya sai aljanna wani zai gama rayuwar shi cikin abu mai kyau karshe tsautsai ya zo daga karshe ya samu canji ya bujire ya zama kan wuta ya tafi wuta Allah ya kiyaye mu saboda haka duk abun a hannun Allah yake amma dai mu abun da yake wajibi a kan mu Allah ya ce kai kai Allah ya ce ka bari ka bari Allah na son wannan kai Allah bai son wannan ka bari shikenan kai ka zauna lafiya sauran abun ka ban ma Allah hikimomin shi ne yadda ya so haka ya shirya abin shi kuma haka zai yi subhanahu wa ta'ala Allah ka tabbatar da mu cikin masu arziki Allah kakka jawa mu cikin makiyata amma duk wanda Allah ya ba imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana sallah yana azumi in yana da dukiya zai yi zakka in yana da iko zai je aikin haji ya yadda da mala'ikun Allah duka ya yadda da manzannin Allah duka ya yadda da littattafan Allah duka ya yadda da ranar kiyama ya yadda da kaddara Allah yana da wannan shuruɗul imani din yana da wannan rukunan musulunci ya rike su kuma yana aikata su gurgurdan iko to insha Allah Allah bai rubuto shi cikin maciyata ba Allah bai rubuta jikin makiyata ba ko yana wani fajirci ko yana wani miyagun aiki sabo to hede inda tsautsai bai tuba ba bai gyara halayen shi ba ya dan biyo ta jahannama ya dan sha wahala kayan ya fito ya koma aljanna amma dai ba zai dawama a wuta ba duk wanda Allah ya ba imani ba zai dawama a wuta ba to abin da muke fata ko ziyara kan mutum ya kai wuta din to wannan kuma zai faru da ta hanyar kiyaye dokokin Allah da bin umarnin Allah Allah ya ba mu ikon kiyayewa annabi ce imalu fa kullum muyassarun lima kulika lahu ba akwai wani wato Allah ka kyara tsakanin Allah da bayan shi sai Allah kawai duk wanda zai zo shiga tsakanin Allah da bayan shi yana cewa wai wani dan wuta ne wani kafiri wannan jahilci ke kasa mutum ma ya zo yana irin wannan akwai wani bawan Allah da aka yana nan kilif din shi nan yana yawo a media an ce a Misra ne ya je musulmi ne amma ya shawo giya ya yi buraren shi sai ya zo haka lokacin sallah ma bai yi ba ya zo ya ta buga masallaci wai a buɗe zai yi sallah a buɗe zai yi sallah a buɗe zai yi sallah tun ana ku ture shi a ture shi ya dawo a ture shi ya dawo a ture shi ya dawo har dai aka buɗe masallaci aka ce wai kai me kake so ne yace liman yake nema liman ya zo ya ce gani me za a yi yace so yake su yi sallah tare da liman yana cikin buge fa cikin giya ma sallah za su yi tare da liman liman ya ce to shi kenan ai ba a sallah ya da Allah mu je kai alwala tun da dai an gari abin nashi kuma ba a san kuma me me Allah ke nihi ba sai liman ya je ya zauna ya ce to yi alwala yana liman na alwala yana nuna mai to yi alwala kai ma wanke nan wanke nan wanke nan suka gama alwala ya ce aje ai sallah sai liman ya zo ta da kabbara zai yi nafila ko da raka'a biyu ne su sun yi ruku'u sun yi sujada sun sai sujada daya ta daya ta biyu da liman ya dago he ga wancan shi bai dago ba shikenan ya mutu to kaga wannan me zaka ce me zaka ce ai ka dai bashi da ubangiji shi kawai ko eh kuma yana buge din wa yana buge amma kaga abin da ya faru to to irin waɗannan kisohi da tsohon da sababbi akwai kuma wani da na taba ganin wani wani ya turo ko daga algeria ne ko abin shi ma a media ne wani bawan allah ne a kasan algeria kawai sai ya mafarki sai aka ce mashi akwai wane dan wane aka gaya mai adireshin shi cif yana nan a garin makka a unguwa kaza in ka je annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani yace ka gaya mai na ce shi dan aljanna ne sai wannan bawan Allah ya mafarki ha ya ta mamaki to ni yaushe zan je maka yau abin an kwana biyu sai ya ƙara yin wannan mafarkin an kwana biyu sai ya ƙara yin wannan mafarkin aka gaya mai adiresin wannan mutumin a makka yake fa ga layi kaza guri kaza ga sunan shi ga adiresin shi ya je ya gaya mai shi dan aljanna ne to ranar sai ce da to labudda dai wannan mafarkin akwai wata magana ciki sai ya shirya sai ya biya umra ita bari ya taimaka tunda yana da rufin asiri sai ya taimaka bayan ya je ya gama sauke umrar shi ya komai sai ya shiga bincike yana da mutanen da ya sani da Allah unguwa kaza nake nema unguwa kaza ya aka je aka je unguwa wane yake nema wane na wane na wane mai kaza har aka je unguwa aka tabbatar da wanda suka san shi aka ga mutum kamili mai siffan mutanen kirki wane kake nema wane mai kara malam me ya hada kako da wane ka ko san shi eh ni ban san shi ba amma dai ina neman shi kaji kaji fa yace ni dai ku nuna min shi sai ya je aka je aka kai shi wajen shi aka kira shi shi ma wani asharari ne yace kai ne wane nawa ne nawa ne duk adireshin da aka gaya mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai aboki ya gaya mai ce ni ne ni ne yace to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in gaya maka kai dan aljanna ne yace ni ni kuwa ni yace ni kai din fa in dai kai ne yace to malam ka ko san ne yace kai ni fa duk kewayen unguwan nan ba dan iska kamar ni ba in ma akwai wani ashararin mutum kamar ni ni ban san shi ba ita to duk da haka da ni dai kai dai in dai kai ne wane wane wane to kai ne shi to to daga nan ma ya fashe da kuka sai ce to kaga fa ga haramin Allah nan ko makka kuma ni a makka nake yace to ban san iyakar shekarun da ni ban taba shiga cikin shi ne sallah ba to duk dai ali dai ga sakon da aka bani yace to shikenan yace to tunda haka ne yau bari in yi kinza in je mu tai harami ni ma yau in yi sallah a harami da shikenan a kafin nan sai sai ya ce ka tuna kai tsakaninka da Allah ba wani aiki da kake tsakaninka da Allah ka tuna wanda zai sa Allah ya ma haka ya tuna ya tuna ce ka ni fa ban da ban san ina da wani aikin alheri ba yace to amma shi aikin alherin shi da zai tuna guda ɗaya ne yace akwai wani makocin shi yana da mata da 'ya'ya to wannan wannan mutum ana nan sai ya rasu da mutumin nan ya rasu ya ban matan shi da 'ya'yan shi marayu to shi kuma a shararin nan yace shi yana aiki yana ɗauka albashi yace to tunda mai gidan ya mutu shi kuma sai ya alƙawarin in ya kwaso albashi zai raba biyu zai amfani da rabi zai ba wannan matar da wannan marayun rabi su kuma su ci gaba da rayuwa tun da mai gidan ya mutu ya ce shi haka yake yi duk sanda ya ɗauko albashi zai raba biyu ya ɗau rabi ya ba wannan matar da marayunta rabi su ci gaba da al'amuransu ya ce to ai wannan ne wannan abin ai ba ƙaramin abu ba ne shikenan ya ce to bari ya je ya je wanka ya fito ya ce su ta yi harami to shi ma an je harami lokacin sallah an tada sallah an yi raka ɗaya biyu ko an kai ga gama sallar da ya sujada shi ma bai dago ba na aka zara ran amma dai an ce a gaya mai shi dan aljanna to kun ji zari shi wannan kun ga an ji aikin da ya yi kun ji aikin da ya jama'a wani bawan Allah ya rasu shi kuma yana raba albashin shi yana ba matan shi da marayun su ci gaba da rayuwa ai wannan a fili take ko ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafilul yatimi ka hatani fil janna manzo Allah ta da ni da mai kula da maraya wanda zai rike maraya mai da shi kamar kamar dan shi haka kamar haka muke a aljanna gani gashi yana kusa da ni a aljanna to shi kaga wannan infakin nan da yayi ya ci da wannan armila matar da ba ta da miji da waɗannan yatama marayu wanda ba su da uba maimakon su galabaita yake kula da su da albashi shi kaga karshe sai ya zama dan aljanna to kaga wannan aiki ne mai wahala ko to don haka in Allah subhanahu wata'ala yana son ka zama dan aljanna sai ya hore ma wani aiki irin na aljannan ko mun wahala shi ka rika yi dan ka tafi aljanna in kuma tsautsayi ya sa Allah ya yi ka dan wuta sai kuma ya dora ka kan wani mugun aiki na wuta ko an sani ko ba a sani ba ka je kai kai sai ka je ka shiga wutar Allah ya kiyaye mu to kuma kamar yadda na fadi ba a shiga tsakanin Allah da bayan shi in ka ga bawa na Allah ko mun fajirtin shi tausaya mai in kana iya mai wa'azi yi mashi in kana iya mai nasiha yi mashi gwargwadon nasiha ba batanci ba ba cin mutunci ba kai ma wanda kake ganin kana yin abun kirki din baka da tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'jabu bi amali amilin hatta tanzuru bima yuhtabu lahu kada ku yi mamaki da aikin wani mai aiki ko mun kirshi ko mun yawan shi sai kun ga ya karshen za ta kasance fa innal a'mal fa innal umura bil khawatim al'amari kullun yana karewa ne da karshen haka ko fajircin mutum ya zo mutuwa ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai mai kuma ya cika da imani ba shi yasa kullum muke ta addu'a Allah ka samu cika da imani Allah ka ba mu cika da imani ba to Allah ka ba mu cika da imani Allah ka kara mana imani Allah ka kara mana imani alfarma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ka gafarta mana zunuban mu ka karfafi gwiwoyin mu akan da'a ka ka kuma kiyaye mu daga saba maka ba amman ladina shaqqu fa wa amman ladina sa'idu fil jannati khalidina fiha ma damat samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majzuz in ayan aljanna suka shiga aljanna to wata irin baiwa ce da Allah zai masu ghayra majzuz wanda ba abin yankewa ba za su dawo cikin ta har abada Allah ka dawo da mu cikin baiwa kamar yankewa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama munan اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء من والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم